الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الصبر ɗaya ga watan jumada al'akhira hijira 1447 wanda ya muwafaka da 22 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya ci gaba da karatu a alfiƙihul maliki cikin littafin muktasarul akhdari idan ba a manta ba ana nan dai cikin wato babi na ƙarshe da malam ya kawo wanda ya kunshi bayani akan wasu daga cikin matsaloli na sallah abubuwan da ke ɓata sallah da abubuwan da ba sa ɓata sallah amma za a yi sujudu sahawi da abubuwan da kuma ba sa ɓata sallah kuma babu sujudu sahawi game da faruwarsu to waɗannan abubuwa guda uku su ne wannan babe ya ƙunsa wanda mala ya dogon bayani a kai da wannan shi ne darasi na 28 kenan to za mu tashi inda mala yake cewa Uh, wa man qata'an nafilata amidan an ga wurin wa man qata'an nafilata amidan wanda yayyanki sallan nafila da gangan aw taraka min haraka'atan ko ya bar raka'a da gangan daga ita sallan nafila din wato bayan ya fara sallan nafila haka ba wani dalili sai ya yanke nafilan ko kuma ya ƙiyayi raka'a kila ya raka'a ɗaya kawai ya sallame tashi ya tafiyansa kuma shi ba wuturi ya yi ba to ya hukuncinsa yake shine za a yi bayani au sajadatan ko kuma ya bar sujuda ƙwaya ɗaya ko sama ga haka amidan shi ma da gangan to a'ada ha abadan mala ya ce to ya sake wannan nafila ɗin har abada kenan wacce an ɓata ta so da haka nan ba magana wai sujudu sahawai ake magana ba ko? ko ya yi ƙabliya ko ba'adiyya a'a yanzu ana maganar ne ya sake ita wannan sallah ɗin to me yasa ya wannan magana tunda in mun duba za mu ga cewa nafila ai ba wajibi ba ce tunda ba wajibi ba ce kuma ya za a yi a ce a'adaha abadan gidan ko bayan shekara nawa ko da bai san cewa ai za a sake ba ku duba ɗayan malam kar ku duba hankalin in ba ka da shi sai ka duba na shi so da haka ko bayan shekara nawa ne ko da bai san cewa in an yanke nafila da gangan ba ko an bar raka'a ko ruku'u ko sujuda ko dai wani rukuni daga cikin rukunnanta ita sallah din ko da bai da ilimin cewa ai ana sake ita wannan sallah din kila sai bayan shekaru aru aru sai ya ji karatu to sai ya sake wannan nafila din kuma wannan wajibi ne to me yasa wannan magana ko su malamai suka yi wannan magana akwai wanda ya san dalilin su abinda suka dogara tunda nafila ba dole ba ce to yanzu kaga cewa me ya sake an wajabta mai kenan to me dalilin wajabta masa Na'am? Mm. Mm. To yanzu ya riga ya yanke ta ma lalace.
saboda malam Mm, yana iya haka nan mm.
yana bata lafiya to zai iya kai farilla
sai ya zabo babin isgili kenan ko na'am Allah wa daukakin sarki ya ce wala tukulu a amalu a amalaku eh duk yayi wasu malamai sun yi hujja da wannan cewa aiki kowane iri ne ba wai sai sallah ba duk wani aiki na alkhairi sawa'un farilla ne ko ba farilla ba in ka fara to in dai ba shari'a ta ce ka yanke ba ta baka izini to baka da dalilin yanke ba saboda batawan to saba ma umarnin Allah ne ina fatar an gane tun da karon farko bata zama ma wajibi ba amma tun da ya dora wa kansa kuma har ya yi to sai ya cika tun da Allah ya ce karku bata ayyukan to shi kuma ya bata aikin kaga kenan ya saba ma yawwa hanin da Allah ya yi ko to kaga zai iya zama a ce kenan wajibi ne kaga sai ya sake wannan ibada din saboda bata ta da yayi to kaga ya saba ma hanin da Allah ya masa eh to wannan shine to Allah ya taimaka eh wasu ka ce ko ba sallah kaɗai ba su ambaci abubuwa kamar bakwai zuwa takwas haka banda sallah a azumi shi ma na nafila haka yake idan ka ɗo azumin nafila kuma ka karya shi da gangan ka ɓata shi to dole sai ka rama shi dole sai ka rama shi ƙwarai da gaske da bayan da ya ɗora maka eh tare da cewa azumin nafilan asali ba farilla ne gare ka ba haka yi itikafi shi ba ka ba wajibi ba ne ko sai ka fara to in ka ɓata shi dole sai ka ranka shi dole sai ka ranka shi tunda aiki alheri ne ko ba haka ba haka aikin hajji na nafila shi ma kila ka da farali kuma ka sake koma ka fara sai ka bata ya to shi ma sai ka rama shi haka umara haka ita ma take to haka wanda yake matafiyi abin da aka dora masa ya kasaru shine sunna to amma shi sai ya kudurta ga zuciya ce ba kasarin zai ba cikawa zai yi amma da ya zo wajen yi kuma sai ya kasarun to sai ya sake wannan sallah saboda waccan niyyar eh to haka wanda ya koyi da liman shi ma to ko da wani abu ya faru na lalacewa sallarsa ba wai zare jiki zai yi ya tafiyansa ba sai ya jira sai liman ya gama sallah sai ya je in wani abu ne eh, yake bukatan gyarawa sai ya je ya gyara sannan ya sake wannan sallah amma yadda dai ake ta fita masallaci haka ai ba daidai ba ne tunda ya riga ya shiga cikin kurkukun liman hmm? ko kuma cikin hurumin liman Eh, ko da ko suran baya cikin masajinul imani to ali itimamu kenan Mm. to shi wa yake biya eh kaga shi ai bai bin kowa to kaga shi bai da wannan ana magana akan mai biya eh amma da bai sallah shi kadai da liman to wannan kaga ai suna su hukunci daban ne eh su ko yaushe wani abu ya faru wanda ke sa dole a yanke sallah kaga dole dole a yanke ta wa man tanahara fi salatihi haka wanda ya dinga nishi nishi mai kara ku buɗa mana ku tura ya dinga wato nishi mai kara ba a sa ba ku tura an ka ce buɗe yake ku tura da ƙarfi wa man tana hada fi salatihi wanda ya yi nishi a cikin sallarsa falashe alaihi babu komai a kansa eh shi ne attanahud shine mutum ya dinga nishi tare da jan numfashi an gane irin nishi din nan mai ƙugi to falashe alaihi babu komai a kansa illa an yantuka bi hurufin sai dai in ya furta wasu harufan da kila ka iya rubuta su eh to anan sai a bashi hukuncin magana hukunce-hukuncen magana a sallah da aka yi bayani a baya to shi za a ba shi anan koda ko za a iya rubuta koda alif ne ko ainu kowane irin da harufa cikin nishin nasa da ya kunsa to ya zama hukuncin magana kenan inda gangan ne kaga sallar ta ɓaci eh ya sallar tashi ta riga ta ɓaci kenan wa iza sahal imamu illiman ya samu raukanuwa bi naqsin da rage wani abu au ziyadatin ko ƙara wani abu sabbaha bihil ma'mumu to mai koyi da shi sai ya masa tasbihi sai ya yi masa tasbihi ya ce da shi subhanallah saboda ya yi masa tambihi ya faɗakar da shi cewa akwai wani abu da ya bari ko ya ƙara wa iza qama imamuka in limaminka ya miƙe don raka'a ce ne daga raka'o'i guda biyu ya manta da tahiya ko zaman tafiya kawai yana tasowa daga sujuda ta biyu sai ya miƙe zuwa ga raka'a ta uku tuwanan ma fasabbih bihi kai mamu sai kai masa tasbihi eh sai ka nuna masa cewa fa akwai wani abu da ya bari ko? to wannan tasbihin malamai suka ce ba bambanci tsakanin su malikawa kenan ba bambanci tsakanin maza da mata su nan ba su rarrabe ba har da mata an ce su ma za su yi tasbihi ne wala yusaffiqina ba za su yi taɓi ba eh suka ce hadisin da ya zo daga abun nan daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa maza su yi tasbihi mata suke taɓi sai suka ce ana bayani ne akan sifar su mata innama tasfiqu lin nisa'i eh saboda dama taɓi ɗabi'a ne na mata ba wai ana nufin a in sallah ta faru su ba ta su yi taɓi ba ɗabi'a su ne min sha'anihin na dama sha'anin su ne in abu ya faru to akan ga sun yi taɓi to su malikawa fasarar da suka ba hadisin kenan sauran mazahib suka ce a'a inna matasfiqu lin nisa'i ana magana ne cewa mata su yi tabi abin nan su yi tabi idan suna bin liman wani abu ya faru a sallah to wannan sabanin fahimtar hadisin kenan to su malika shi yasa suka ce da maza da mata kowa tasbihi zai yi sura ka fasabbih anan namiji ya shiga mace ma ta shiga amma sauran mazahir suka ce a'a tabi dai za a yi eh kuma yin tabin shine zahiri tunda dama abu ne ya faru sai wasu ka yi tabi a sallah to shine annabi sai yake karantar da wannan hadisin eh cewa tasbihi na maza ne tabi kuma na mata ne to kaga tunda shine abin ya faru to shi za a ba hukunci tunda shine mafi kusanci fa in faraqal arda in kuma barin tahiyan da yayi ya riga ya rabu da ƙasa ana ya rabu da ƙasa da rijilaihi wa yadaihi da hannayensa da kafafunsa duka ya cira sama kenan to kuma a wannan makami dama an ce kar ya dawo kawai ya ci gaba in ya riga ya kai tsaye kenan tunda ya riga ya shiga wata raka'a to kuma abin da ya bari dama sunna ne shine zaman tafiyan da lafazin duka ai sunna ne ba wajibi ba ne to ba a barin farilla don a dawo a gyara sunna to shi yasa nan sai aka bashi umarni aka ce kawai ya ci gaba to sai zan shi mamu ko da ya masa tasbihi shi limamin ya riga ya kai tsaye eh to kaga shi limamin in mai karatu ne dama ba dawowa zai yi ba to anan shine fattaba'ahu kai mamu sai ka bi shi eh sai ka bi shi kawai wa in jalasa fil ula in kuma aka samu limaminka ya zauna a raka'an farko wanda ai ba a zaman tafiya a raka'an farko ana zama ne ga ta biyu zaman tahiya kenan aufis salisati ko limamin ka ya zauna a raka'a ta uku shi ma ba a zaman tafiya a raka'a ta uku duk ba wuraren zama ba ne to faƙum kai ma mu sai ka miƙe bayan ka yi masa tasbihi sai ka yi masa tasbihi kuma faƙum sai ka miƙe kakka zauna kai tun da wurin ba wurin zama ba ne shi da ya zauna kuskure ya yi sai ka yi masa tasbihi don ka faɗakar da shi shine wala tajlis ma'ahu karka mi karka zauna tare da shi so da haka zaka miƙe ka je can tsaye sai ka jira shi sai san da ya isko ka tunda in ma ya ƙi tasowa ka kyale shi in ya gama abin da ya kai ya cin macen sai ku ci gaba eh tunda dai kai abin da shari'a ta ce kai kayi an ce kai tasbihi kayi kuma wurin zaman ba wurin zaman tafiya ba ne kuma an ce karka zauna kuma kayi saboda haka shi yasa a mashari'a amma tun da limamin ka ne kaga dole ka jira shi tun da shi ajja gaba kamar yadda in mutum ya maka jagora zuwa ga inda baka sani ba to kaga in ka bar shi a baya dole ka tsaya sai mi to kama haka nan nan dan ko ka tafi baka san inda za kana ba eh to ana samun irin wayannan tayi shi liman yana ganin cewa a'a ai wurin wurin zama ne kai ma mu ne kai ne ke ganin ka baraka a ɗaya ai shi biye zai iya yi wa yi wahamin haka to kaga nan sai ce kai abin nan sai ya kyale shi ko da ya ji tasbihin nasa sai ce shi zama dai zai yi to a nan kai in dai kana da yaƙinin wannan wurin ba wurin zama ba ne to karka zauna tare da shi amma ka yi masa tasbihi kowa la Allah zai tuna in ya tuna shi kenan in ma bai tuna ba sai ka kyale shi kai sai ka ci gaba da ni sai ka ci gaba da sallaka ko a tsaye in ya zo sai ya same ka a gane yawwa malamai suka ce kuma tsayi kawai za ka yi in ya zo ya miƙe tsaye ya fara karatu kai ma sai ka fara naka eh ba wai cewa ka ci gaba din ba ana nufin ka ci gaba da ayyukan sallah ba ana nufin ka ci gaba da tsayuwan wa in sajada wahidatan in kuma limamin ka yayi sajada daya wa taraka saniyata ya bar ta biyu fasabbih bihi shi ma anan dai kai mai tasbihi anan da ya bar sujuda daya wala taqum ma'ahu ko da ya miƙe kai karka miƙe tare da shi tunda akwai rukuni wanda ya zama wajibi a zo da shi a wannan raka'a kuma shi gashi ya bar shi ne sujuda sujuda ɗaya kawai ya yi a raka'a madadin ya yi ta biyu kawai sai ya miƙe tsaye sai ka ce da shi subhanallah eh sai ka yi zamanka sai ka jira shi kenan ko? yauwa tun da kai mai tasbihi kaga ko da mantawa na yi ana tsammanin ya tuna eh to in ya dawo kaga shi kenan in yayi wannan sujudan ta biyu kai ba sai ka mi sai ka yi eh kenan ko da ka zauna ba ka da daman kai ka yi naka sujuda tun da shi ne ya gaba dama ka'ida kuma liman sai ya yi abu mamu zai yi to in bai dawo ba sai ya ci gaba ya ci gaba da wata raka'a to anan sai ka duba shine ce illa an ta khafa a kada raka'a ruku'ihi sai in ka ji tsoron cewa fa wannan zaman jiran da kake masa ya dawo ku yi sujudan nan da aka bari in ka ci gaba da zaman to zai kulla ruku'u na ita wannan raka'a da ya miƙe to in ka ji tsoron haka fatta ba'ahu sai ka bi shi eh sai ka bi shi kawai wala ta jalis ba da zalika kuma bayan wannan abin da ya auku ma'ana ko da ka miƙe ka bi shi to duk inda ya zauna kai kaka zauna tare da shi ma'ahu tare da shi lafi saniyatin kar ka zauna da shi a ta biyu gare shi shi liman wadda ya ɗauka ita ce ta biyu wala fi rabi'atin ko ga ta uku a ta hudu wadda yake tunanin ita ce ta hudu gare shi tunda waccan ta biyu kaga zai zama farko ne wannan ta hudu kuma zai zama ne na ƙarshe to duka mamu ba za ka zauna tare da shi ba saboda a nan malamai suka ce idan ya ƙi dawowa a yi wannan sujuda ta biyu kuma ka ji tsoron zai ƙulla wata raka'a to sai ka bi shi sai ka haƙura da sujudan in ka bi shi wannan raka'an sai ka yi jifa da ita kai kaga in raka'an farko ne kuka ya samu wannan matsalan shi liman to wannan raka'an sai ka yi watsi da ita wagga da ya miƙe wadda kai mai tasbihi ya dawo bai dawo ba sai ka mai sheta ta farko shi kuma kaga tun da ya riga ya miƙe in ya kawo ta zama zai yi tahiya kai kuma ba wurin tahiya ba ne gare ka Hmm? ba wurin tahiya ne gare ka ba saboda haka idan ya kammala ta ya zauna to kai sai ka miƙe ka jira shi in ya taso zuwa ga ta uku kai kuma ita ce ta biyu gare ka to dama ba zama zai yi a nan ba tunda shi ba zai zauna ga ta uku ba kaga zai kawo ta hudu in ya kawo ta hudu kai kuma ita ce ta uku gare ka tunda an jefar da ta ɗaya ta biyu ta koma ta farko ta uku ta koma ta biyu ta hudu ta koma ta uku gare ka kai mamu to shi yasa aka ce in ya zo ƙarshe ya zauna kai ba za ka zauna ba ma'ana yana zama to kai sai ka yi mi sai ka miƙe ka jira shi ya gama tahiyoyinsa da abubuwansa in ya sallame sai ka ƙara saraka in ka ƙara saraka mai fatiha kawai za ka yi to sai ta zama madadin waccan da ka yi jifa da ita to wannan shi ne haka in a ta biyu ne to shi ma ta uku sai ta koma madadinta eh to shi ne fa'iza sallama a lokacin da ya sallame shi liman bayan ka jira shi kenan tunda an ce kai ka miƙe fazil raka'atan ukhra sai ka ƙara wata raka'a badalan min raka'atin lati alghaitaha sai ta zama madadin raka'ar da ka yi jifa da ita wadda limamin ka bai yi mata wani rukuni ba eh kuma anan ba dole sai su juda ba inda ya bar rukuni gare ta to abin da za ka yi masa kenan kai sai ka haƙura eh tunda ɗan biya kake inda ka bi to kaga sai dai ka yi haƙuri ko da kana da yaƙinin cewa abin da aka yi ba daidai ba ne to haka dai za ka haƙura a yi ta lallaɓawa daga baya kai sai ka yi gyare-gyaren ka ko ba za a baka dama a ce a to ai tun da bai dawo ba shi ai ya yi suju da sa kawai ba za a yi haka ba tun da in ya ce eh haka kenan ya shiga gaban ya shiga gaban liman ya shiga gaban liman tunda yanzu matsalar daga liman ne ba daga shi mamudin ba ne can baya kaga da aka ce in an matse shi ko ya kaga duk wannan yana koma zuwa ga shi mamu nan kuma illa daga limamin ka ne to ya za ka yi kuma ka yi iyayenka kuma ya yi watsi da lamarinka baniyan sai ka zamo kana mai gini ba ƙaza'i ba yauwa tunda yanzu ta farko dama fatiha da sura gare ta to an ce ta lalace ta biyun ita ma fatiha da sura ce ta koma madadinta a ta uku ta koma ta biyu ita kuma dama fatiha gare ta ta hudu ta koma ta uku ita ma dama fatiha gare ta to wagga da an ka ce ya rama bayan sallama liman ita ma fatiha kawai zai yi to shine ma'anar gini kaga ke da ya samu raka'o'i guda uku lafiyayyu masu fatiha kawai ya samu raka'a kwaya ɗaya mai fatiha da sura to shine gini ba ƙaza'i zai yi ba inda ƙaza'i dai sai a ce in liman ya sallame to sai ya kawo raka'a mai fatiha da sura sai ta zamo madadin ta farko to anan ya yi ƙaza'i sai ya zamo nafsin abin da ya lalace shi da ya kawo e to kuma shi dama bina'i a akan kalli abin da ka samu raka'o'i lahiyayyu su za a kallo nawa ne biyu ne ko uku ko- ko nawa ne duk abin da aka samu to kawai sai ka sai ka kalli menene kuma ya rage a ƙarshen sallah sai ka kawo shi in mai fatiha ne sai ka kawo shi to wannan shine qad- abin nan bina'i kenan amma shi qada'i to nafsin abin da ya lalace shi ake kallo sai a ce ka ka kawo irinsa eh kaga nan da mun kalli raka'a ta farko aka ce ai wanda zai rama mai fatiha da sura ce to kaga abin ya zama ranko kenan eh to amma bina'i zai yi to shi yasa kenan wannan raka'an da zai kawo kawai fatiha zai yi mata mala ya ce wata sujudu kuma kai mamu da ka samu wannan yanayi tare da liman sai ka yi sujuda kablar salami gabanin mi sallama saboda a sallan mi ya faru Mhm. ziyada da rage duka sun haɗu waccan raka'a da an ka jefar ba ƙari ba ce tunda shi yanzu ma mu in kalli sa ba raka'a nawa yake da su in mun ɗauka sallar tana da raka'a hudu raka'a biyu rake da ita ko ba haka ba yawo to yanzu da ma ana sallah mai raka'a bi- akwai sallah mai raka'a biyar a ga babu kaga wannan raka'a ta zamo ne ta zamo ziyada kenan yawwa sannan a bai ta- bai zama tahiyan farko ba shi ma menene so sannan ɗayan raka'an kuma ba ta da sura shi ma menene to kaga an samu naƙasun wa ziyaratun muhaqqaqa ne eh ai mun faɗa a baya duk wuraren da ake sujuda ai ba mun yi wannan karatun ba to duk abin da za a faɗa na a yi sujuda to ba zai fita daga fuskokin nan guda tara ba da ka haddace su ka huta duk sanda ka ga sujuda su hau to ɗaya daga ciki ne Mm, ɗaya daga cikinsu ne to fa in kuntum jama'atan to nan ana magana shi ma mu in shi kaɗai ne to in ya zan suna da yawa fa hakan ya samu liman bai yi sujuda bayan miƙe su suka zauna kuma suka yi mai tasbihi bai dawo ba suka ji tsoron kuma ya ƙulla wata sabuwar raka'a sai suka bi shi kaga dukkan suke na yanzu sun jefar da wannan raka'a ko yawwa inda liman ya zauna ga ta biyu su ba za su zauna ba inda ya zauna ga ta hudu ba za su zauna ba saboda su gare su ba wurin zama ba ne kamar yadda dai aka yi bayani to a nan in ya zauna ƙarshe ta hudu gare shi shi liman a ganinsa ta uku su kuma gare su kaga su za su miƙe shi kuma yana zaune sai su jira shi in ya yi tahiyoyinsa ya yi tahiyarsa ya sallame to su yanzu suna da zaɓi zaɓi na farko kowansu yana iya kawo raka'an da kansa a karan kansa ala hidatihi eh kuma suna da damar su wakilta wani ya yi musu limancin wannan raka'at sai su bi shi Mm, sun samu ladar jam'i kenan ko daga jam'i biyu a sallah ɗaya kenan to shine ya faɗa fal afdalu abin da ya fi lakum gare ku in kuna da yawa an tuqaddimu wahidan ku gabatar da wani yutimmu bikum sai ya cika muku wannan raka'at shi yafi saboda dai kwaɗayin dai samun jam'i Eh, saboda in suka yi haka to za a ba su ladar jam'i biyu da jam'in wancan limami da suka rabu da shi da kuma wannan sabon limami kaga an samu haske kenan Eh, in kuma kowa ya ga cewa ya kawo a karan kansa kuma ba laifi Eh, kawai dai wannan mala yace shi yafi falala wa iza zada al-imamu sajadatan to can ana maganar ragi ne in kuma liman ya ƙara wata sajada salisatan ta uku can yi abe ba nan kuma sai su juda sai su juda uku a zama a raka'a ɗaya to fasabbihi bihi a nan ma mamu sai ka yi masa tasbihi sai ka ce da shi subhanallah eh? sai ka yi masa sai ka yi masa tasbihi mm. to wannan shi ne ya ce wala ta sujud ma'ahu karka yi sujuda tare da shi karka yi sujuda tare da shi tun da wannan sujuda a shari'a babu ta eh babu ta ko nasuhin littafin duka akwai gyare-gyare a kansu wani wurin sai kaga ta ƙadimi da ta afiri me ya samu ku a gaba? na kame satin ku? to na ga ya sake maimaita min hatta ihu To wa iza qamal imamu illiman ya miƙe ila khamisatin zuwa ga raka'a ta biyar tabi'ahu man tayaqqana mujibaha aw shakka fihi wa jalasa man tayaqqana ziyadataha to liman ne ya tashi zai ƙara wata raka'a wadda babu ta a wannan sallah za'ida ce to anan su mamu zai iya yiwuwa ko dai su zamo su maɗin suna da ra'ayi irin na lima ma'ana suna tunanin cewa lalle sallan ba ta cika ba to kaga anan dukkansu za su bi shi tunda sun haɗu akan cewa sallan ba ta cika ba zai iya yiwuwa kuma dukkansu su saba maliman su ga cewa wannan raka'an da liman ya miƙe zai kawo ƙari ce to a nan ba za su bi shi ba tunda abin da ya tashi zai kawo babu shi ba za su bi shi ba zai iya yiwa ko fuska ta uku suka su kashi biyu wasu ra'ayinsu ya zamo daidai da na liman to su za su bi liman zai iya yiwa wasu kuma ra'ayinsu akasin na liman ne ma'ana suna ganin sallah ta cika ba wani abu da ya kamata a kawo to su a nan su ma dai za su zauna ba za su bi liman ba e to wannan shine fuskoki guda uku amma shi kawai biyu ya ambata to shine ya ce man ta ya kana mujibaha wanda ya samu yaƙinin abin da ke wajabta ita wannan raka'at na ƙasu kenan ko? to ma'ana wanda yake da yakinin cewa lallai sallan nan bata cika ba to tabi a hushi sai ya bi liman eh sai ya zama a haƙƙinsa shi kaga bai ya ƙari ba na farko kenan au shakka fihi to akwai wanda shi kuma shakka yi shine na hudu kenan in ka hada da na uku din can da muka ambata wanda ya shakku ko waɗanda suka samu su kuma shakku anya sallan nan ta cika anya cika ba to su ma dai su bi lima eh yau sai su ɗauka mi bata cika ba sai su yi bina'i akan yaƙini kenan albina'u alal aqalli wajalasa man ta yaqana ziyadata wanda kuma ya samu yaƙinin cewa ai sallar ta cika liman kawai kuskure yayi to shi sai ya zauna sai ya zauna ya jira liman ba sallamiya zai yi ba a gane in ya jira liman ko suka jira liman liman ya gaba kare-kare ne ya dawo sai su jira in ya sallabe su ba su sallabe eh to fa in jalasal awwalu in shi wancan na farko da aka umurta aka ce ya bi liman shine wanda yake da yaƙinin sallah bata cika ba ko wanda yake da shakka sallah ta cika ko bata cika ba ba an ce bi liman ba to sai ƙibin liman ya zamansa wa ƙamar sani shi kuma na biyu da aka ce ya zauna tunda shi yana da yaƙinin sallah ta cika abinda liman ya yi ƙari ne to shi ma sai ya saba ya bi liman to dukkansu batsalat salatu kowannensu dai sallarsa ta ɓaci mana duk wanda ya aka san abin da aka ce ya yi to ya ɓata masa sallah Eh, saboda shi wanda yake da yaƙinin sallah bata cika ba to me dalilinsa na zama sai tashi ya cika sallah ko an gane yauwa haka wanda yake da yaƙinin sallah ta cika to me na cewa kuma ya tashi a kawo wani abu kuma eh to kaga su sallar su duk ta lalace kina waɗanda sallar su ta inganta su da waɗanda suka yi abin da aka ce wanda aka ce ya zauna ya zauna wanda aka ce ya miƙe shi ma ya miƙe ko wa iza sallama al-imamu in lima ya sallame salla qabla kabali salati kafin salla ta cika kila ya raka a biyu salla mai raka a hudu a tafiyan farko kawai yana gama sai ya sallame kamar yadda ya taɓa faruwa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to sabbaha bihi man khalfahu waɗanda a baya gare shi sai su mai tasbihi sai mai tasbihi an gane eh wanda a baya gare shi sai ya ce da shi subhanallah eh sai a samu mutum ɗaya ya masa tasbihi ba wai kowa zai yi ba wanda ya fi kusa da shi wanda ya ganin liman zakyau da kyau ya liman ke ruku'u ya yake sujuda ya yake karatu to shi yake yi wa liman tasbihi ko fatahi idan ya samu lakewa a karatu ba wanda ke can gefe ba shi baya ma hango liman to kaga shi bai da yakinin ma ya halin liman yake ciki to shi yasa mala yace maka man khalfahu saboda in kana bayan mutum ka kana fesin da shi duk abin da ya kana gani ko fa'in saddaƙahu to dan ɗayan biyu ne ko dai liman ya gasganta mamun nan da ya masa tasbihi ya ce a lallai fa sallan nan bata cika ba to in ya gasganta shi kammala salatahu sai ya tashi ya kawo abin da babu ko sallamar da ya sai ya zamo kan kuskure ya yi ta sallah bata cika ba kenan sai ya tashi ya kawo abin da babu wasa jara ba da salami ƙarshe ya ba adiya saboda sallamar da ya ta zamo ƙari an samu ziyaratun muhakkaka kenan ko to shi yasa aka ce yayi eh ba adiya zai iya yiwa kuma ya samu shakka akan mamun nan da ya mai tasbihi shi liman a ra'ayinsa yana ganin sallah ta cika to ya kuma ga wani ya zo ya je hobe tasbihi zai iya yiwa kuma ya samu yaƙini mamudin kuskure yayi duk zai iya yiwa ko dai ya samu shakka ko ya samu yaƙini mamu kuskure ya yi ko kuma ya samu yaƙini cewa mamu ɗin daidai ya yi eh to inda ya muwafaka da mamu ɗin shine aka ce sai ya cika sallarsa amma wa in shakka fi khabarihi in kwankwanto ya samu lima a kan labarin mamun nan da ya masa ishara cewa ai sallah bata cika ba shakku ya kama shi kenan in ba shakku bane kenan ya hita batunsa an ce in yana da yaƙini ya ƙyale mamun kawai in shi yana da yaƙinin sallah ta cika sai wani mamu ya mai ishara a sallah kawai ya watsi da shi in kuma yana da shakka to shine zai yi abin da za a ambata sa'ala adalai ne sai ya tambayi adalai guda biyu cikin mamun nasa an gane eh a nan wasu malamai suka ce a dole adalan nan su zamo su ma suna cikin sallat waɗanda shi liman zai tambaya a kan ya samu ta haƙiƙi kan abin da shi ma mun ne mai ishara a kansa wasu ka ce a ba dole ba ko da ba sa cikin sallah in dai a gabansu ake sallan suna kusa to liman zai iya tambaye su ba wai sharaɗi ba ne sai in su ba suna cikin sallah an gane in dai abin da zai tambaye su suna da ilimi a kansa sai zai iya tambaye su sai tambaye su ya ce wane da wane shin abin da wane ya faɗa gaskiya ne cewa sallah bata cika ba in suka ce eh gaskiya ne to shikenan shi ma nan me kammala salatahu wa sajada ba da salami in kuma suka ce biya ba gaskiya ba ne liman sallah lahi a lautaki shi kenan shi wancan mamu ya yi mi sai a yi watsi da magana sabago to wajaza lahum al-kalam a wata nuskan wajaza lahum da shi adalai ni din nan da liman to kowannensu ya halatta su yi magana in ka ce wajaza lahum kenan wajaza lahuma lahuma sai ya koma ga adalai ne su adalan nan guda biyu ya halatta gare su alkalamu su yi magana fi zalika su ba da amsa ga liman ga abin da ya tambaye su na e ko a'a na gasganta wancan komi ko karyata shi wa in tayaqqana kamala in kuma liman ya samu yaƙinin sallar shi ta cika kai wani ɗan kankajeli ne ya zo ya nuna mai ai sallah bata cika ba kasa ana samun su to amila ala yaqini ya rike yaqini shi ya ta batun wata rakal adalai ne kuma yayi watsi da adalai kan ba ya tambaya adalai a to kana da yaqini ai da ma hikimar tambaya adalai ne in an samu shakka ko ba haka ba tunda dama abin da shari'a ta tsora ma dan adam ya bi yaqini to yana da yaqininsa to yaqininsa shine abin biya shine hujja to na adalai niɗin ma ba zai tambaye su ba sai mala ya ce illa sai dai an ya sauran nasu mutane sun yawaita khalfahu baya gare shi masu ra'ayi irin na wancan da ya nuna sallah bata cika ba an gane wasu ka zaburo da yawa haka mafi karanci su haura uku wato su zamo jama'a mustafida kenan an gane? kowannensu ya ce lalle imamu sallan nan bata cika ba shi kuma yana da yaƙinin sallah ta cika to kaga an samu a ta'arud kenan shi yana da yaƙinin sallah ta cika sannan ga wasu adadi mai yawa sun ce sallah bata cika ba to shine fayyatturuka yaƙinahu nan sai ya bar yaƙinin shi sai ya bi mi jama'a musafida ma'ana in sun yawan da misali zai yi wahala a ce abinda sun ka faɗa kuskure ne saboda yawansu eh to a nan sai ya ajiye ya ƙine shi don akwai yiwuwa shi ya yi kuskure tun da shi shi kaɗai ne amma su bai kamata a ce dukansu kuskure suka yi ba inda wasu sun yi to ya kamata a ce amma dukansu kowa ya ce sallah bata cika ba kai kuma lima a aurenka sallah ta cika to yiwuwar kuskure ya shige shi shi tun da shi shi kadai ne an gane shi ya zama aula sama ga su jama'a gada misali da aka ce a mafi karanci su haura uku a gane kaga su zai yi wahala a ce sun haɗu don in wani ya manta to ya kamata a ce sauran su ma sun manta to sai ya bar nashi ya ƙini sai ya bi ra'ayinsu saboda haka sai ya tashi su masu tashi a kawo abin da sun ce babu sai a yi ba'adiyya saboda ɗan abin da ya gudana na maganganu a nan ba zai cije ya yi taurin kai ya ce a shi tun da yana da yaƙinin sallah ta cika shi babu rani to in yi haka sallar shi ta ɓaci bai da sallah ko da yana da eh in yi taurin kai su sai su tashi sai su naɗa wani sai ya kawo musu abin da babu sai su yi ba'adiyya su tahe su shi kuma bai da sallah ai bai ma da sallah ba magana bari ta ba wayar ji'a ilaihim ya dawo ga ra'ayinsu nan wajibi ne ba ya zaɓi ake ba shi ba to amma sai su yi taurin kai ko su ce a'a su dai tun da a ganin su sallah ta cika su ba ruwansu wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne an gani eh matukar an samu jama'a mafi yawa to a nan yaƙini na mutum ɗaya baya aiki inda yake aiki wajen mutum ɗaya ko wajen adalai guda biyu eh saboda mutum biyu akwai yiwuwar su yi kuskure akwai yiwuwar su yi wahami ko mutum ɗaya to nan shi yasa aka ce ya riƙe yaƙinin shi ba sai ya tambayi adalai na ba to wannan shine ƙarshen littafi Eh, akwai kalmomi guda biyu da na ga ya rubuta ba daidai ba akwai shi lafazin waman tana hada a wata nuskar suna sa waman tana hata dalin din nan sai a kawo tawo waman tana hata eh to da tana hada da tana hata duka abu ɗaya ne eh akwai akwai wannan nuska din wasu sun mafi rinjayar da ita duk da abin da ya fi shahura kuma ya fi yawa tana hada din eh tana hada din to sai inda yake cewa da na ga ya rubuta kuskure kuma na so yi tambihi ina kalmar take na'am inda yake cewa wai za su sajada wahidatan wata raka saniyata fasad bihbihi wala ta kuma ahu illa an ta khafa gada ruku'i to suna rubuta fatta ba'ahu sai ya bi shi sai a mai da damirin gaiba kenan to amma abin da yake daidai fatta bi'hu sai a baba'un kasara sai ya zama damirin ya koma wala taqum anta almutakallim kenan almukhatab eh fatta bi'hu to wasu nusan da yawa suna rubuta fatta ba'ahu sai su baba'un fataha to yi mata kasaran yafi daga faɗin Allah ta'ala wata be sabila man kaga ba a ce wata ba'a ba sai aka ce wata be eh to yi mata kasara ɗin shi ne daidai amma na ga su fataha suka yi anan saboda littafin bai da wani cikakken ta hakiki har yanzu waɗanda ke bugawa sai a hankali da ba su yin sharhi duka dai za ka ga akwai gyare-gyare da bambance-bambance saboda ba a ba su cikakkar kulawa ta wannan bangare ba kamata ya duk wani littafi a yi ta haƙiƙinsa a gano kowace kalma ya take ya marubucinta ya azata an gane? sai abin nan me aka cire don a kawo shi me aka ƙara wanda babu sai a cire shi to wannan shi an ka rasa a cikin mafi yawan littattafan da ake kawo shi yasa sai kai ta ganin kurakurai duk da galibi da masu ta haƙiƙin da masu sharhi din ba sa lizimta ma kansu bin wannan hanya din to ko sharhi za ka yi duk jimlar da za ka ɗauko ta mai littafi to sai kana da yaƙinin haka take daga gare shi sai ka yi bayanin da za ka yi nata an gane to amma wasu da yawa sai kaga sai a hankali babu ƙa'idodi na rubutu da yake shi rubutu yana buƙatar abubuwa da yawa sai kana da ilimin imla'i kana da nahau da tasirifi da alistikara biyar diddigi ka koma ga annusakh alkhaɗiyya yanzu in za ka yi misali aiki akan shi wannan littafi to dole sai ka samu rubutun hannu ko na malamin ko na almajiransa sai ka je haƙasarsu dole wannan wajibi ne ba za ka yi aiki da wa'yan ga na kasuwa ba wannan wannan na kasuwanci ne na cin abinci ne ƙa'idar ta haƙiƙi ko ta aliki ke sai ka nemo rubutu na hannu na asali ke ko na almu'allif ko kuma na almajiransa ko na almajiran almajiransa aga sai ka je kasar su kenan sama yanzu wani kawai ba ruwa ne zuwa kasuwa ɗaya zai yi ya eh sai ya zo yana ta to mai yiwa kuma su sun fada cikin kusakurai kaga kai ma sai ka fada bi yau to ai haka ake so duk sanda za ka yi aiki ka wani littafi dole ne sai ka nemi rubutun hannun asali Eh, ba laifi ka hada da wa'annan don ka yi mukarada amma wancan shine umda Eh, tun mu yanzu tun da babu ta hakiki duk ba a kula da irin wa'annan abubuwa kawai dai a dai samu littafi da an samu shi kenan ko Eh, to don rashin kimanta ilimi ne so littafin akwai dai kurakurai da yawa Allah ta'ala ya mana jagora Allah ya amfanar da mu na'am
kamar lokacin da mutum ya zo yana sallah sai ya zama ya samu shakkun sallah ko ta cika ko ba su cika ba Mm, sai ya tambaya ga liman sai ga mamu mm, na cewa sallah ta cika sai suka ce na eh mm.
to nan zai yi ba a ko ba zai ba amin zai yawa ba tunda ya riga ya sallame tunda dunna ai kana ji ana cewa in sallama kaga sai da ya sallame kenan tunda dama ai ba za a gano hakan ba ai sai liman sallame wa liman ita za ta sa a ɗauka sallar ba ta cika ba Eh, in ma ya sallame ai bai da ya ƙinin sallah ta cika ai sallar ta ɓaci al'asulu mai sallah kai ya sallame sai bisa ga yaƙinin sallah ta cika an gani yawwa saboda haka yanzu ba wani tambaya kawai da shakku ya same shi to kawai zai tashi ya kawo ba wani zai tambaya ba shi ne jagora ai. kawai zai tashi ya kawo abin da yake shakka in ya kawo shi to shine kuma sai ya sujudu sahwi a ƙarshe ba adiya domin yiwuwar sallar ta cika zai iya yiwuwa kuma bata cika ba amma nan ba zai tambayi mamu ba ba wanda zai tambaya daidai yake da mai sallah shi kadai ya zauna raka'a ta ƙarshe sai yake tunanin uku yayi ko hudu to wa zai tambaya me zai yi nan to haka shi malima amma nan sai da ya sallame kuma sallamar tasa ta biyo bayan bisa ga yaƙini to da ya sallame sai shakkun ya zo daga baya ko kuma ya zo daga mamu to nan ne ake magana wannan matsala tambayar lima- eh, mamu a adalai ne da sauransu Eh, amma in ana cikin sallah to za a duba ne in akwai yaƙini shi kenan in akwai shakka to duk abin da kake tunanin ba kai ba kawo shi za ka yi cikin sallah ba a magana ai an gane yawwa dama su mamu da aka ce ya halatta gare su ya yi magana ai in ka kula shi wanda ya wa liman tasbihi ai sal- sallamar liman ta ta sami kuma yin tasbihin shi ya nuna shi ya sallabe kaga shi yana cikin sallah ko ba haka ba yauwa kenan su sauran mamu suna cikin sallah shi babu shi da ya sallabe sallama su sai ta jawo wannan rikicin to shi yasa su ma- la- adalai ne din da aka ce tambaya aka ce ya halatta su su yi magana na ba ta gane tunda yanzu da suka je cewa mamun nan ya yi masa tasbihi to kaga alamu ya nuna sallan na akwai mi akwai gyara sai su tsaya su ga mina na an mafita eh ta iya yiwa liman yana kan daidai yana iya yiwa yana yiwa kuma yana kan kuskure Mm. Na'am.
dama tambaya Mm.
tana fara kamar shi liman bai sallame ba ne Mm.
ana cikin sallah ɗin sai shakku ya kama shi sai ya wannan tambaya Mm.
maimakon ya tashi To ai mun faɗa kuskure. Mm. In shakku ya kama shi sai dai ya tashi. Eh, in har ya magana sallah ta baci. Eh, don nan bai cikin wuraren da aka ce a yi magana. Bai ciki. Shi abin da aka ɗora mai, ya yi mi, ya yi sallah bisa ga abin da yake gani daidai. Ai tashin da zai ya kawo, in ba daidai na ba su ma mu za su kyale shi me za su yi bai aha ka gani tasbihi za su yi bai a ga su yi bai tasbihi shi kenan sai ya dawo yawwa yanzu kaga ya gano cewa tashin nan ba daidai ba ne amma kawai dan ɗaya shakku ya kama shi ɗaya hijiyo ya tambayi limu a imamu gaskiya wannan kuskure ne ba daidai ba ne eh tashi zai iya kawo abin da yake tunani su kuma ma mu haƙƙin su ne su yi mai tasbihi don su dawo da shi shine abin da yake kansu yawwa idan shi liman ya sallame to nan na ake maganar a yi wannan tattaunawa ɗin Mm. da hakan ya faru ga annabi in masu maɗin dai sun sallame to duk dai wannan ba laifi ba ne idan ta tabbata sallah akwai na ƙasu to duk za su tashi ne gaba ɗaya sai a kawo abin da babu daga ƙarshe sai a yi ba'adiyya eh tunda dama ko su sallame ko ba- sallamewar liman to ta jayo ƙari eh ta ta shafe su su ko da ba su sallame ba tunda dama sallar liman haɗe take da tamamu in ya tafka kuskure kai ma ya shafe ka ko da ba ka yi wannan kuskuren ba alaikum salam
liman da ya yi magana ta fuskar tambayar da shi malamin ya samu shakka cewa sallar ba ta cika ba amma maimakon ya sallame ya tambaya sai ya sallama sai ya tambaya amma cikin sallar Wannan sallar ta taba faruwa da ni to malami an hukuncin sallar ta ina ba da amsa ko kila yana an gaje ko ai shi a tambayar da ya yi, ya ƙara yi karo na biyu aka ce babu sallah shi ma ya faɗa ya ce hakan yana faruwa muka ce ba sallah saboda ya yi magana fi gairi muhalli a'a cikin sallah kamin ya sallame ka ji ya faɗa ba ai tambayar saboda da eh shine ai an yi wannan bayani to ba wanda ya bashi izini ya yi magana wannan lokaci Eh, da shakku ya same shi to yanzu shi shi ya waje bai kawo abin da yake ganin babu Ah, to yanzu in shi ɗaya na zai yi? ba zai tambaya sai duk nafsul hukumi ai nan ba bambanci tsakanin mamu da liman duk hukuncin ɗaya ne babu bambanci tun da asalan ba inda a ce ba a faɗa shari'a ba ta ce ga abin da zai yi ba to sai a ɗauka magana babin gyaran sallah to amma shari'a ta ce ga abin da zai yi duk wanda ya sabu shakka akan sallarsa ta cika ko bata cika ba to falyabni alal yaqin sai ya dauka bata cika ba shine ka'idar da aka baka to yin aiki da sabanin haka kuma matsala ne Mm. na'am Mm.
yana bisa ya ƙi sai an kai mai tasbihi ya gano Mm.
ina ne ga ɓakuran take ba Mm.
kina iya magana ka zai zan gano na'am kina iya magana sai su ɗan nabbas da shi cewa ga abin da suka gani kamayya kamar ai mai tasbihi Mm.
bai gano inda kuskuren yake ba shi bisa ga yaƙi ne shi yake Mm, sai ya ci gaba da akan yaƙininsa in ya sallame to kaga in mutum ɗaya ne shine sai ya tambayi adalai guda biyu ɗin sai ya tambaye su shin wane da muna sallah kamar ya yi ishara sallan nan bata cika ba wane da wane ya kuka gani yadda abin da suka faɗa sai a abin nan in har shakku ya biyo kenan eh in kuma kan yaƙi ne yake kawai ya ƙyale shi sai in an samu yawaituwarsu sun yawaita yadda aka faɗa ɗazu sun yawa to wannan dole ya bar yaƙi ne shi ya bi su eh kamar kila tasbihin ya yi yawa wancan ya yi wancan ba ya yi wancan ba ya yi duk an hargitsa masallaci Eh, to anan sai ya haƙura ya bi ra'ayin nasu sai ya ajiye ƙininsa amma in dai mutum ɗaya ne ko mutum biyu sai ya ci gaba da yakinin sai ya ci gaba da sallarsa shi ya ɗauka sallarsa lafiya lautaki iyaka in ya sallame sai ya musu bayani to abin da ya sa ban dawo kan tasbihin ku ba ni a wuri na sallah lahiya lautaki kuma bisa ga yaƙini nake to kuma ga dama ƙa'ida mutum ɗaya ko mutum biyu ba a barin yaƙini saboda su a ita tambaya ana yin ta ne idan an samu shakka in bai samu shakka ba wanda zai tambaya ɗayan biyu ne ko dai jama'a sun yawaita masu akasin ra'ayinsa ko sun karabta in sun yawaita ya bar ra'ayinsa ya bar yaƙinin sa ya bar ra'ayinsu in sun karamta ya riƙe yaƙinin shi ya kyale su in ya samu shakka to shine ƙarshe in ya sallame sai ya tambaya to kuma dama ai a bai sallamewa ai sai ya samu yaƙinin sallah ta cika kenan ko sai dai in ya zan shakkun kuma bayan sallama na ya zo mai eh to kaga kuma ai yana da wahala ai to in ma dai ya faru din dai sai ya tambayi adalai din
amma da wannan yana da bambanci da kila wanda zai iya ganin kila na bisa ga Mm.
shi liman zai iya nabahar da shi eh akwai bambanci ba guda bane tunda shi kaga ba sahabu bane abu ne wanda yake zahiri karara gashi ana gani to ka- kaga shi da bambanci eh yawwa sai ya nabahar da liman eh shi wannan duk cikin gyaran sallah ne sai ya nuna masa a suturarsa akwai najasa sai ya yi istikhilafi shi kuma mm. to nan don kayan magana duk ba wani abu Eh, ganin najasa ko al'auran liman da sauransu to duk za ka iya mai magana cewa ya abin nan babu laifi shi kuma sai ya gyara sai ya khalifantar da wani tun da nan a malikiya kaga sallar tashi ta abin nan ta ɓaci yanzu dole istikhilafi zai yi sai ya koma ya wanke suturarsa sai ya dawo amma su irin su a shaukani sun ce sallar na nan lahiya lau kawai ya ci gaba eh sai ya gama sai ya je ya wanke najasas eh don sallah ta gaba su sun ce ba komai kawar da najasa ga sutura ko inda za a yi sallah ba sharaɗi ba ne ko ga jiki eh ba sharaɗi ba ne an dai so ne a kawar amma bai cikin abin da ke ɓata sallah ko ya inganta ta to su a shaukani na da wannan ra'ayin kuma shi ne mazhabu da dama daga cikin wasu Mm, amma dai a malikiya kan babu babu sallah Mm, kuma wannan shi ya fi mm?
bayyana al'aura ita ba sai ta haka ci sallah ba rai ba ɗaya da iko
a sun ce sallah ta ɓaci in dai mugallaza ce al'aurat Eh, ba irin abinda suke nufi da mugallaza irin cinya ko duwawunsa ko cibiyarsa to wannan duk wanda ya bayyana a malikiya sallah sallah ta ɓaci Mm. amma duk abinda ba su ba ba duk abin da ba daga cibiya zuwa gwiwa ba don ya bayyana ba komai kamar wuyansa ko kirjinsa an gane ko saman cibiyarsa duk babu komi wannan a sallah Mm. amma waccan magalla za ce ita kan tana bata sallah Eh. a ai shi ma ai yana ganiya ya za a waɗanga wurare su bayyana bai gane ba, sai dai in makaho ne wannan sai a sai a- sai a sanar da shi ko amma mutum inda ba makaho na ba cinya ta yana fus- bayyana ga hili bai gani ba ko cikinsa Eh, yana da in ma zane na daura ya banye ai yana ji in ma wandon da ya yage ya yage wadda har abu duk dai zai ji dai eh yauwa to ai shi yasa ake son lima a nemi a nemi mai cikakkiyar nutsuwa wanda bai zuwa masallaci sai ya shirya da cikakken suturarsa da kamalarsa da komai da sauransu amma an ka sa wanda bai cika damuwa da abubuwa ba to shi ke sa ana samun irin wa'annan kusakuran akwai abubuwa da yawa to a da ne to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah